الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أثمن وأغلى ما تملكه الأمة هم شبابها والأمة تقاس بشبابها لا بأطفالها وكهولها والأجائز وأكبر دليل على ذلك أن الأمة إذا أصابها خطر أو شر أو فاجأها أمر من الأمور فأول ما تسأل تسأل عن الشباب لأنهم هم مكياس قوة الأمة إذا قوي الشباب فالأمة قو إذا قوي الشباب فالأمة قوية وإذا ضعف الشباب فالأمة ضعيفة إذا كان شبابنا على درجة من الوعي والفهم فأمتنا واعية وإن كان شبابنا على الغفلة عن الله تعالى فأمتنا غافلة جاهلة إذا كان اهتمام شبابنا بالغناء والطرب والعلاقات مع النساء فالأمة متردية وهي في الهاوية وإذا كان اهتمامهم بالقرآن والسنة والالتزام بالآداب الشرعية والأخلاق السامية فأمتنا في القمة والرفعة من الدرجات وينطبق عليها قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله استيقظوا يا شباب الأمة يا شباب الأمة استيقظوا إني أخاطب الشباب أمتنا فأقول استيقظوا يا شباب هذه الأمة ولا تخربوا مستقبلكم في الدنيا ولا في الآخرة بشهوة ساعة في الدنيا ما خلقكم ربنا عز وجل عبثا إنما كلفكم بمهمة عظيمة أن تكونوا حملة الكتاب حملة لكتاب الله تعالى ولسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وللقيم والأخلاق التي جاء بها النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يا شباب هذه الأمة والله إذا لم تستيقظوا فسوف تقصرون الدنيا والآخرة وأظن أن واقعنا المريرة قد أعطاكم دروسا يجب ألا تستوها لقد سبكت الدماء وصلبت الأموال وفرقت ومزقت الأسرة وابتعد شباب عن آبائهم وأمهاتهم وتغربوا عن أوطانهم وهذه من نتائج الحرب المدمرة التي خطط لها من قبل الشرق والغرب وبكل أسف وبكل أسف أن ترى المسلمون يتحركون بلا عقل ولا وعي في دمار هذه البلدة وسلب خيارته وذياذ الشباب فضربوا مشارق الأرض ومغاربها وهم مؤذبون متعلمون واقع مرير ومؤلم فقد ضاعت الدراسات وضاعت التجارة وضاعت الصناعة وضاعت قوة الشباب وكرامة الشباب والشبابات والبعض قد باع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله التوبة التوبة التوبة التوبة يا شباب الأمة أخاطب شباب هذه الأمة وشابتها لقد سلف منا ومنكم ما خلف ووقع الكثير من الشباب في المعاصي والمنكرات وبالعلاقات غير المشروعة مع النساء وضاعت الآمار والأوقات في الشوارع وعلى أجهزة الاستسال الحديثة وفرقوا في جنب الله تعالى أيما تفريط في الخلوات اجترحوا السيئات وظن بعض بأن الله لا يهسى عليه ما يعمل أخاطب هؤلاء جميعا وأقول يا من أسرف على نفسه يا من أسرف على نفسه وأسرف في حق مجتمعه وأسرف في حق أعراض المسلمين أبشروا إن اصطلحتم مع الله أبشروا بقول الله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين فأنيبوا إلى ربكم وهو رب رحيم كريم غني عنا وربنا عز وجل يتودد إليكم بقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلفوا وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون يا شباب هذه الأمة ويا شبابتها إن رحمة الله تعالى لا يستعصي عليها ذنب ولا تعجزها معصية فهل من توبة لله عز وجل توبوا إلى الله تعالى من جميع الذنوب والخطايا قبل أن يقع أحدكم في سخط الله تبارك وتعالى واسلكوا طريق السعادة طريق الحياة الطيبة وذلك بالأمل الصالح المرضى عند الله عز وجل وتذكروا قول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون واحذروا حياة الشقاء والدنك لأن الله تعالى توعد المعرضين الأساة الذين يسرون على المعاصي بقوله عز وجل من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عاما خاتمة نسأل الله تعالى حسن الخاتمة يا عباد الله يا شباب هذه الأمة داؤنا هو الذنوب ودواؤنا هو الاستغفار وشفاؤنا هو أن نتوب وألا نعود إلى ذنب ما أجمل المؤمن ما أجمل المؤمن الذي يتقلب بنعمة الله تعالى عليه الظاهرة والباطنة أن يسمع نداء الله عز وجل له يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ويسارع للاستجابة وما أعظم هذا الرب وما أكرمه وما أحلمه عندما يقول لنا بعد ذلك عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يا شباب هذه الأمة هل سمعنا هذا الخطاب هل فهمنا هذا الخطاب لمن ينادي ربنا عز وجل الغني عن العالمين ينادينا نحن الفقراء إليه ينادينا بأحب الأسماء وبألطفها يا أيها الذين آمنوا هل تعلمون يا شباب هذه الأمة قول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما لمن نستجيب نستجيب لله أم لا قدر الله لأهل الشهوات الذين سيلقون غيا اللهم ردنا ورد شبابنا وشبابتنا إليك ردا جميلا آمين يا شبابنا كونوا كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فالمؤمنون نفس واحدة يتوادون ويتعاطفون في الله جل وعلا ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح حوالنا وأحوال أمتنا اللهم ألطف بنا وبأمتنا اللهم ألطف بنا وبأمتنا اللهم ألطف بالمسلمين اللهم أمن روعهم اللهم أمن روعهم اللهم أمن روعهم اللهم أمن روعهم اللهم أمن خوفهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارفع عن المسلمين هذه الأهوال المخزية اللهم ارفع عنهم هذه الأهوال المخزية اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل عليهم رحمتك من عندك تصلح بها أهوالهم اللهم فرج همهم اللهم اكشف غمهم اللهم فرج همهم اللهم اكشف غمهم اللهم ارفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع عنهم الفتنة ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم وفق ولي ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم حفظ بلاد المسلمين اللهم حفظ جميع بلاد المسلمين من كل شر ومكروه اللهم حفظ جميع بلاد المسلمين من كل شر ومكروه اللهم حفظ بلاد المسلمين من كل شر ومكروه اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه اللهم أشغله بنفسه اللهم أشغله بنفسه اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به فإنه لا يعجزك اللهم عليك به فإنه لا يعجزك اللهم اجعل تدبيره في تدميره يا حي يا قيوم اللهم إنا نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد ومن مكر الماكرين ومن كيد الكائدين ومن خيانة الخائنين يا رب العالمين عباد الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين bar mu ci gaba ne a hudubar da muka yi satin da ya gabata babbanci shi ne wannan mata suna da ya wanda yake bata makansa don wani ya ji daɗi shi kuma ya lalace wannan shi ne galibin matasa ba za mu ce dukansu ba ma da yawa daga cikinsu suna munana makansu don wasu su ji daɗi wani yana da alaƙa da sakacin iyaye kamar yadda muka sha ambata cewa lalacewar tarbiya tana ga iyaye ne ba ma gwamnati ake zargi ko wani ba min lokacin da kai jima'i ubangiji cewa yi to ka tseratar da kanka da abin da ka haifa kuma hadisin annabi karar ya fito ya ce duk abin haifuwa an halitta shi ne akan addini haka Allah ya halittarsa kuma haka ya fara saboda haka sai dai iyayen wannan yaran su kafirtar da shi su mai da shi ba yahude ko ba nasare ko ba majuse ko wani abu mai kama da haka don haka iyaye kashi 95 na lalacewar ɗaya nasu ne to sai suka yi wannan sakacin suka bari suka manta suna da makiya guda uku makiyinsu na farko shine shaɗan akan yayansu da su kansu makiyinsu na biyu shine 'yan siyasa masu sayan kwaya suna ba wa matasa makiyansu na uku su ne masu sai da kwaya a kasuwanni waɗannan su ne sharri a cikin al'ummar iyaye suka yi sakaci sai shaidan da abokansa guda uku suka ci nasara a kai iyaye sun bar 'ya'ya sun watse shi kenan shaidan sai ya samu daga nan siyasa 'yan siyasa suka shiga su kuma su ɗiba su ba da ƙwaya su ba da gariyo su ba da abin duka su ba da wane ne duka daga nan sai aka samu masu sayar musu da ƙwaya suna sha waɗannan su ne cuta a cikin al'umma shi yasa a wancan karon muka ce gwamnati ba ta yi komai ba in ba ta gyara hankulan mutane ba duk wasu tituna da ka sani farar da su za a yi idan ba ka tsaya ka gyara tarbiyyar mutane wannan ita ce gaskiyar magana saboda ka iyaye sai sun tsaya shi za muka ba mu hudubar takin cewa ya kai matashi da ka nuna nama kanka don rayuwar wani ta daɗi ka haukata kanka da ƙwaya ka zubar da jinin wani ka ƙwace wayar wani ka yi abubuwan da ba su kenan ba wai duk da haka kawai kana bin mai gidanka ɗan siyasa saboda haka ka tafiyar da rayuwarka ta lalace don rayuwar wani ta daɗi ina asararka ya asararka wannan ita ce hudubar godiya ta tabbata ga Allah muna gode ma Allah muna neman gafararsa muna neman taimakonsa muna neman shiryarsa muna neman tsari daga sharrin rayukanmu daga munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wanda ko Allah ya batar da shi ba shi da mai shiryar da shi muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne Allah kai tsira tare da aminci da albarka a bisa annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma su imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kada ku mutu sai kuna masu mika wuya zuwa ga Allah ya ku mutane ku ji tsoron Allah ubangijinku da ya halitta ku daga rai guda ɗaya sannan ya halitta ba wannan rai ɗin mata ya fitar daga wannan rai ɗin da matar ‘ya'ya masu yawa mazaje da mata masu yawa ku ji tsoron Allah da kuke roƙonsa buƙatunku kada ku yanke zumuncinku Allah ya kasance a kan mai saurare ne ya kuma su imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana wacce take ta dace Allah zai kyautata ayyukanku zai gafarta muku zunubanku wanda diye ma Allah da'a yayi wa manzon Allah da'a wannan ya rabauta rabo mai girma bayan haka ya ku al'umma mafi tsada mafi girman daraja na abin da al'umma za ta mallaka shine matasanta shine abin da yafi komai tsada a cikinta mafi tsada mafi daraja na abin da al'umma za ta mallaka shi ne matasanta. Al'umma ana ƙiyasta ta ne a mata hukunci da matasanta, ba ana mata hukunci da jariranta ba ne, ba ana mata hukunci da kwarijawanta ba ne, ko tsofaffinta da aka suka gajiya duk ba da su ake ƙiyasta al'umma ba. Idan an kalli matasa sun kama hanyar kirki da ibada da sana'a da karatu da ilmi. to an san wannan al'umma za ta dore amma jariransu mai za a yi kiyasi a kansu tsofaffinsu mai za a kiyasta su a kai ya ku matasa wannan al'umma kun kai a yi kiyasin ku da ku cewa generation ɗin da zai zo nan gaba mai kyawu ne mafi girman dalili akan wannan shine idan wani hatsari ya samu al'umma ko wani sharri ya samu al'umma ko wani al'amari ya faɗo daga cikin al'amura babu zato babu tsammani farkon waɗanda za a fara tambaya akan wannan sha'anin matasa domin su ne abin auna wannan al'umma idan tana da ƙarfi suna da ƙarfi idan matasan wannan al'umma suna da ƙarfi al'ummar tana da ƙarfi idan waɗannan matasan al'umma suka zamanto masu rauni 'yan shaye-shaye ba su da addini ba su da ilimi ba su da sana'a to wannan al'umma din ta yi rauni al'ummar ta zama mai rauni domin waɗanda suke 'yan shekaru in sun mutu to shi kenan babu makama idan ya kasance matasa suna kan girman wata daraja da wayewa da faɗaka da fahimta to wannan al'ummar ta zama to faɗakakkiya kuma al'umma ce bai fahimta kuma al'umma ce wadda za ta bayar da ci gaba idan matasa suka zamanto akan rafkana to al'ummar ta zamanto rafkananniya kuma jahilar al'umma za a yi wadda ba ta da ilimi ba ta da komai idan ya kasance matasan wannan al'umma abinda suka fi himmantuwa da shi jin kiɗa waƙoƙi alaƙa da mata barbara akan titi shaye-shaye to wannan al'umma ta kama gangarawa cikin hawuya babu shakka ba za ta tsira ba ba za ta samu daraja a lahira ba ba za ta samu ko matsayi a duniya ba idan ya kasance matasan wannan al'umma suna da muhimmin al'amarinsu al'ur'ani na biyunsa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama na ukunsu lidimtar wato ladubba na shari'a na hudunsu al'ummar wato lizimtar ɗabi'u masu kyawu ilmi addini sana'a to babu shakka wannan al'umma ta tsaya akan daraja kuma ta ɗaukaka da darajoji iri daban-daban wadda sai dai a nema daga gunta kuma irin wannan al'ummar da matasanta ita ce ake faɗin Allah a tabbatar da shi a cikinsu na cewa kun kasance fiyayyar al'umma wacce aka fitar da ku don mutane wacce za ku umarni da abu mai kyau za ku hana munanan ayyuka kuma kuna imani da Allah tabaraka wa ta'ala ya ku matasan wannan al'umma ku farka ina magana da ku kai tsaye matasan wannan al'umma ku farka ku farka cikin halin da kuke ciki na rafkana kada fa ku rusa gabanku da za ta zo a wannan duniya kar kuma ku rusa gabanku da za ta zo a wannan lahira da sha'awar duniya a wata 'yar sa'ad da ba ta da tsawo Allah Ubangijinmu bai halitta ku don wasa ba ya kallafa muku muhimmin al'amari mai girma ku kasance maɗaukaka na alƙur'ani masu raya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama masu raya ƙasarsu da ilimi da sana'a da kuma ilimi da sana'a da dukkan wasu abubuwa da suka dace da ɗabi'u kyawawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da su zaɓaɓɓen halitta muhammadun rasulullah ya matasan wannan al'umma wallahi na rantse da allah idan ba ku farka ba asara tana gab da ku ba da daɗewa ba lokaci yana zuwa sai kun yi nadama idan ba ku faɗaka akan halin da kuke ciki ba ina zaton halin da kuke ciki a yanzu na rashin ilimi da tsadar karatu da rashin sana'a da rashin ilimi to abinda za ku fuskanta a nan gaba ya kamata wannan abin ya zama muku darasi ku faɗaka a irin wannan kada ku manta da abin da yake faruwa ana zubar da jina ne ana kashe wasu daga cikinku wasunku suna kashe wasu dukiya tana lalacewa al'umma tana rarrabuwa tana watsewa famili yana lalacewa sannan matasa da yawa sun nesanci iyayensu sun nesanci iyayensu mata sun nesanci iyayensu maza sun rudu da shaye-shaye da bibiyan waɗansu mutane 'yan siyasa waɗanda ba sa iya tabuka musu komai to wannan natijar sakamakon abin da kuka runguma zai halakar da ku kuma zai zamanto ya halakar da ƙasar wannan kuma abin da kuka ɗauka kun ɗauke shi wayewa ne daga ƙasashen yammaci da yammaci da dukkan wani abin da yake na baƙin ciki kaga al'umma matashi shekara talatin ko ƙasa da haka bai da ilimi bai da addini bai da sana'a abin da ya iya yawo a ƙofar gidajen mutane sai kuma daga nan ya sha ƙwaya ya nemi a ƙwace wayar wani in bai samu bai soke mutum babu hankali cikin tasarrufin babu wayewa inama kawai abinda muka dauka ko abinda muke ciki shine halakar da garuruwanmu da rasar da alhairan Allah a cikin garuruwanmu da kuma tozartar matasa da suke ciki don haka muna fuskantar al'amari marar daɗi wasu daga cikinmu ana azabtar da su suna jin raɗaɗi a ransu na abin da ke afkuwa a cikin ƙasa na raɗaɗi da abin da ke faruwa cikin matasa da wurare daban-daban karatu ya lalace a jami'o'i kasuwanci ya lalace ƙarfin matasa ya tafi saboda sun yi shaye-shaye mutuncin matasa ya tafi mutuncin masu mutunci ya tafi to shi kanan addini ta ina zai yiwu shi ba ya lalace ba zai yiwu ba za mu yi asara ta duniya kuma za mu yi asara ta lahira akwai tuba akwai komawa ga Allah ya ku matasa akwai tuba ina magana da ku akan wannan mimbari akwai tuba akwai komawa izuwa ga Allah ya gabata daga cikinmu abin da ya gabata ya kamata abin da ya gabata ya zamanto wa'azi a gare mu na abubuwan da wasu matasa da yawa suka aikata shekaru da dama a nan baya wasu sun yi zamani na matasa da shaye-shaye amma yau sun zo ba su da gida ba su da mata ba su da sana'a yawo suke suna neman taimako ya ku waɗanda yanzu lokacin ku yake ku yi hankali kuma ba su da alaƙa da shari'ar Allah a har yanzu da damuwa ta kai musu matuƙa saboda abubuwan da suka aikata a baya rayuka sun tozarta kwanakin rayuka sun tozarta shekarunka sun tafi ba kai komai ba lokutanka ka kare su a layi da yawo ka samu kuma katuwar waya kana sadar da karerayi da zagin mutane da kuma kinyin sallah da kinyin ibada ka loda ma wayarka wasu abubuwa na fajirci da fasikanci da zagin mutane amma gefen ubangiji baka damu da shi ba gefen addininka baka damu da shi ba gefen al'ummarka baka damu da shi ba abinda kake aikatawa kullum shine munanan abubuwa munanan ayyuka su kake aikatawa kuma kana tsammanin Allah ba zai lissafa maka waɗannan aikin ba ba sai an je lahira ba a wannan rayuwar sai Allah ya lissafa maka abubuwan da kai kaf kuma sai ka gansu tsufanka akwai labari idan baka tuba zuwa ga Allah ba ina muku magana ya ku matasa ya wanda ya munana makansa dan rayuwar wani ta yi daɗi ya wanda ya lalatar da hankalinsa don wani ya ji daɗi ya wanda ya wulaƙantar da kansa da jahilci bai yi karatu ba bai tsaya ya koyi sana'a ba bai tsaya ya yi addini ba ya lalatar da rayuwarsa da bin wani sannan wani shi karan kansa an kaɗe shi yanzu ba shi ake ba ballantana kai da ka lalatar da rayuwarka akan bin wani ya kamata ka yi tunani al'ummarka ka saka ta cikin damuwa duk inda aka hange ka ana jin tsoro ko ka riko makami ko wani abu mai kama da haka duk da irin wannan hali Allah ya ce ai maka albishir idan ka tuba ya ce zai gafarta abin da ya wuce idan kuka koma zan dawo muku da hanyar da waɗancan suka bi a kanku ku koma zuwa ga ubangijinku in ji Allah shi ne ubangiji mai rahama mai karamci ya wadatu daga barin da duk abin da kuke da shi ubangijinmu mabuwaye da ɗaukaka yana ƙauna ku koma izuwa gare shi yana ƙauna ku yana faɗin cewa ka gaya mu bayina ya muhammad waɗanda suka yi israfi suka yi mummunan aiki a bisa karan kawunansu kada su ɗebe ƙauna da rahamar ubangiji allah shine mai gafarta zunubai gaba ɗaya domin allah shine mai gafara kuma mai tausayi ya sake cewa ku dawo izuwa gare ni ku sallama al'amarin zuwa gare ni tun kafin fa azaba ta zo muku wadda idan ta zo ba ku da masu taimako ya matasan wannan al'umma ya matasan wannan al'umma mata a rahamar Allah tana samun wadda bai saba ma ubangiji da gangan ubangiji yana samar da rahamarsa ga waɗanda suka tuba kada aikin sabo baka tuba bai kai ka gajiyawa ya zamanto ka wuce la'ira ba tare da tuba ba shin kana da tunanin tuba a gare shi zuwa ga Allah ubangiji ya ce ku koma zuwa gare shi shine mai gafarta dukkan zunubai da kurakurai gaba daya tun kafin ɗayan ku fushin Allah ya afku a kansa ku tsaru akan tsarin arziki ita ce hanyar bin Allah ku tsaru akan rayuwa wacce take tsarkakekiya kuma hakan ba zai samu ba sai ta hanyar aikata aiki nagari zuwa gare shi shi Allah tabaraka wa ta'ala ku tuna faɗin Allah da yace duk wanda ya aikata aiki nagari namiji ne ko mace yana da imani to za mu rayar da shi rayuwa wacce take tsarkakekkiya kuma rayuwa mai daɗi sannan za mu sakanka masa da mafi kyawun abin da ya kasance yana aikatawa ku kiyaye rayuwa ta shakiyanci ku kiyaye rayuwa ta ta wato ta saba ma Allah Allah ya yi alkawari ga mutanen da duk suka bijire ma littafinsa suka koma wani abu daban cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai ɗanɗana musu rayuwa maras daɗi yana cewa duk waɗanda suka kawar da kai daga barin ambatona to suna da rayuwa ta kunci kuma za mu tayar da su ranar tashin alkiyama wato makantattu cike wannan huduba muna roƙon Allah ya ba mu kyakkyawar cikawa ya ku bayin Allah ya ku matasa na wannan al'umma cutar mu babbar zunubai magungunanmu kuma wadda suka fi kowanne ƙarfi idan mun sha su shine istighfari da tuba da zuwa wajen Allah warakarmu kuma tana cikin tuba zuwa ga Allah kada mu sake komawa zuwa ga aikata irin wannan zunubai ba wanda yafi Allah kyawu da tausayi da rahama wanda kake jujjuyawa cikin ni'imarsa a bayyane da badini babu shakka yana kiranka ko kana sauraron kiransa shi Allah tabaraka wata'ala yace ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ta haƙiƙa ku gaggauta izuwa ga amsa ma Allah izuwa wannan kira din babu wanda yafi Allah girma babu wanda yafi Allah karamci babu wanda yafi Allah hakuri babu wanda yafi Allah juriya akan asaba masa kuma ya yafe ya ma faɗi cikin littafin sa yana cewa ubangijin ku ya kusata ya kankare muku dukkan zunuban ku kurakurai sannan ya shigar da ku aljanna wacce korama take gudana a garkashinta a ranar da Allah ba zai tozarta annabi ba tare da waɗanda suka yi imani haskensu yana tafiya gaba gare su da kuma damansu ya matasan wannan al'umma shin kun ji wannan faɗin Allah ɗin tabaraka wa ta'ala shin kuma da kuka ji kun fahimta ga waye ne Allah yake kiranmu yana kiranmu ne zuwa gare shi shi Allah mawadaci ga barin talikai yana kiranmu ne domin mu mabukata ne zuwa gare shi yana kiranmu ne da sunaye mafiya daɗi mafiya girma a lokacin da yake cewa ya ku masu imani wannan suna ne na girmamawa da darajawa wanda Allah yake kiranmu da shi shin wannan matasa na wannan al'umma sun ji wannan kiran kuma sun san sunan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su to Allah dai yana nufin ku da tuba waɗanda kuma suke halakar da ku suna nufin ku da sha'awar duniya da shedan da kuma mataimakansa suna son ku karkace daga barin bin Allah karkacewa wanda yake mai girma shin wa za ku amsa ba Allah za ku amsa ma ko za ku amsa ba shedan idan kuka amsa ma shedan zai jefa ku cikin ramin bata wanda kuma ba za ku iya fitowa ba daga cikin wannan ramin can kuma azaba za ta riske ku wannan ramin shine zuwa kabari daga can kuma azaba za ta riske ku wanda in an tada alkiyama za ka ci gaba da shiga cikin wannan azaba ka amsa kiran Allah kamar yadda ya ce zan kai ka gidan aljanna sannan kuma zan kankare ma dukkan zunubai zan baka haske gaba gare ka da kuma damanka Allah kadai muke roƙo ya dawo da mu da mu da matasan mu dawowa zuwa gare shi mai kyau amin ya Allah ka amsa wannan addu'a ya ku matasa ku kasance kamar yadda annabi yake nufin ku kamar yadda manzon Allah ya umarce ku ba wani mai imani da zai yi imani sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa muminai duk inda ka same su rai ce guda daya Allah kuma cikakkiyar kauna yake dorawa a kansu yana da tausayi a kansu mabuwayi da daukaka sannan Allah tabaraka wataala yana kaunar su da rahama kuma kofar tuba a buɗe take Allah tabaraka wataala yana sauraron ku ya ku matasa mashaya masu sayarwa ku tuba ga Allah masu bari ana saban Allah ku tuba ga Allah kowa ya koma zuwa ga Allah muna addu'a kuma muna roƙon Allah saboda an rasa ruwan sama shuka tana bushewa wannan yana daga cikin nau'o'in abubuwan da suke damun wannan al'umma اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانقين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانقين اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا الله كيوتة حالير يا الله كيوتة حالير الأمم يا الله الله كجيتو سيم كجيتو سيم tausayin al'ummar mu ya Allah ubangiji ka ji tausayin mu ka ji tausayin al'ummar mu ya Allah ya Allah ka ji tausayin musulmai duk inda suke ya Allah ka amintar da musulmai daga tsoron da suke ciki ya Allah ka amintar da al'umma daga tsoron da suke ciki ya Allah ka amintar da al'umma daga tsoron da suke ciki ya Allah ya kai ne mabuwayi ya Allah madaukaki ya Allah mabuwayi da daukaka ka daukake mu wannan al'umma dukkan wani abun kaskanci da wulakanci ya Allah ka dauke mu wannan al'umma al'umma kaskanci da wulakanci ya Allah ka ji tausayin wannan al'umma da rahamarka ya Allah ka ji tausayin wannan al'umma da rahamarka ya Allah ka saukar da rahama akan wannan al'umma daga wajenka wanda za ta kyautata halayyar mu ya Allah ya Allah ka fitar da mu daga bakin ciki Allah ka yaye mana takaici Allah ka fitar da mu daga wulakantuwa ya Allah ka yaye mana dukkan wani bakin ciki ya Allah ka dauke dukkan fitintunu da suka bayyana da waɗanda suka buya ya Allah muna roƙonka ka ɗauke dukkan wata fitina da ta bayyana ko ta buya ya Allah ya mabuwayi da ɗaukaka Allah ka gafarta wa muminai maza da muminai mata musulmai maza da musulmai mata rayayyu daga cikinsu da matattu ya Allah waɗanda suke jagoranci kai musu muwafaka wajen samun tausayin al'umma Allah ka taɓa zukatansu wajen tausayin al'umma Allah ka yi musu jagora cikin abin da kai kake so ka yarda da shi Allah ka kiyaye garuruwanmu Allah ka kiyaye garuruwanmu daga dukkan sharri da abin ki Allah ka kiyaye garuruwanmu daga dukkan wani sharri da abin ki ya Allah ka kiyaye garuruwanmu daga dukkan wani sharri da abin ki ya Allah wanda yake nufin mu da mummunan abu shagaltar da shi kansa da kansa Allah ka shagaltar da shi kansa da kansa Allah ka shagaltar ka shagaltar da shi kansa da kansa Allah mun barka da shi Allah mun barka da shi Allah mun hada ka da shi domin shi bai isa ya gajiyar da kai ba Allah mun hada ka da shi mun barka da shi ba zai iya gajiyar da kai ba ya Allah ya Allah ka sanya duk tsare-tsaren su zamanto halaka a kansa ya rayayye ya dawwaman me ya tsayayye ya mai amsawa idan an roƙa ya Allah muna neman tsari daga sharrin mai hasada a lokacin da yake yi muna neman tsari daga sharrin makiri a lokacin da yake makirci muna roƙon tsari ya Allah daga makircin mai makirci lokacin da yake makirci ya Allah muna neman tsari daga sharrin mai ha'inci a lokacin da yake ha'inci ya ubangijin talikai ka amsa waɗannan addu'o'i ya Allah muna roƙonka rabo mai kyau a duniya muna roƙonka rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu azabar wuta umu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyaki